بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يتي رحمه الله من قبونه كوا قبونه ولا نجيبه بابنا إشرن له من قبونه يأتي رحمه الله باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله قوله فعله في babu ke wanda ke magana akan ko a cikin shi zai koro mana ayoyi da hadisai wanda suke gwada girman ukuba da tsananin ukuba na wanda ya umarni da kyakkyawa ko kuma ya yi hani daga mummuna wa khalafa qawluhu fi'la amma eh, maganar shi ta saba wa shi aikin shi yana umarni shi yana yi bai aikatawa yana hani kuma shi yana aikatawa qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum shin kuna umarnin mutane da kyakkyawa da aikata kyakkyawa wa tansawna anfusakum kuma kuna manta kanun wa antum tatluna al-kitab alhali kuna ku kuna karanta littafi kuma zawa littafi ne afala taqilun shin ba za ku hankulta ba ku san da cewa wannan kuna halakar da kanun ku bane ba kenan wannan me yake gwada yana gwada cewa wannan aikin aiki ne na rashin hankali wanda yake son ya kubutar da mutane amma shi ya halaka ya zama kamar yadda jundub ibn abdullah ya ce kal misbah tamka hutula wadda ke haskakawa mutane tana kone kanta ya zama indararo me ake ta ba ba gida ba daji menene ba gida ba ba gida sai daji قال الله وقال تعالى على من أوكينا يا أيها الذين آمنوا يا قوان لكوك إيمان لما تقولون ما لا تفعلون يسا كوكي فدر أبن دبقوا أي كتاوى كبر مقتا يا موني يا يا جرما عند الله أوجان الله أن تقولوا ما لا تفعلون كوهد أبن دا بقوا أي كتاوى أنا أتكي ونن أيكين wannan aikin munin shi ya girma a wajen Allah. Wa qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa ikhbaran an Shu'aib yana ba da labari game da Shu'aib sallallahu alaihi wasallam wa ma uridu an ukhalifakum ba na son ni in saba mu ila ma an hakum anhu in aikata abinda kuma abinda ni nake hanin ku ga wannan abu ni kuma in zo aikata shi يأتي عن أبي زيد أسامة بن زيد ابن حارثة ابن حارثة رضي الله عنهما في روايتنا حديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي ناجم صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة لا زودا متن رانا تاشن قيامة لأن أكتي رجل ba wai sai namiji kadai ba la mafhuma lahu an mace ma tana shiga mace ita ma wadda take da irin wannan halin da halin shine dalilin wannan ukuba ita ma tana ciki sai fa yulqa fil nar sai a jefa shi cikin wuta fatandaliqu aqtabu batni sai hanji na cikin cikin shi duka sai su hulse kamar yadda wannan kadangare misali wani abu ya taka shi yadda kake gana fats wannan kayan cikin shi duka su hutu fa ya duru biha sai ya rika abin da kewaya da hanjin wannan hanjin kama yana cikin abin da mekir suna yana kewaya da shi kama ya duru hima ya himar kamar yadda wannan jaki yake kewayawa fi raha a cikin raha wani abu ne wanda suke da wanda ake sanya wani gimshiki haka sai a sa mashi igiya sai jakin na yana yana kewayawa sai ya zama kamar mashin yana nike nike abin da ake so to haka hanjin shi zai kasance ikin kama wani foto haka shi kuma yana yana ta kewayawa cikin cikin wutar jahannama yana ƙara yana shan azaba in ya je wanda suke ‘yan wutar da kansu fa ya yi ta mai ulaihi ahalin na ‘yan wutar su jiga wancan wanda yake cikin musiba su duk da sauƙi sai su abin ga sai su yi maza su haɗu abin su tattara a kan shi sai kulun in suka zo su gan shi sai su ga wani ne wanda dama mun san shi sai su ya fulan malak ya aka yi haka alamta ku ta amuru bil ma'ruf wa tanha anil munkar shin ba kasance kana umarni da kikkiawa kana hani daga mummuna ba kenan ka ga nan amr bil ma'ruf me yake guda ƴan wuta ma sun san da amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar tun as abun asbab ne na kubutarwa daga wuta to abun mamaki ya akai shi yana yin wannan amma shi gashi cikin wuta shi yasa amr bil ma'ruf tan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna عن المنكر أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض أيوة قصة يهود منغا يندا أبونغا سكسنتي سما متون أمرني سأبونغا أما بي حناس وانا دك دليل وانا أكل عن شيس فيقول بلى سيتي هكذا ناكسنتي أنا أمرني دك كيكياوا كنت آمر بالمعروف ناكسن تينا ومرني دا كيكيا ولا أتيها مني بنا أي كتاب وأنها عن المنكر إنا هني دا ممونا وآتيه كما إنا أي كتاش متفق عليه حديثنا متفق عليه قوله تندلق هو بالدال المهملة دال أكرو تاشي المهملة والدبات دتاع ومعناه تخرج أنا هتوه والأقتاب الأمعاء sune hanji iya hanji wahiduha qitmun guda ɗaya qitwa ake ce mishi aqtab kenan jam'i ne kenan kenan a wannan baban ya kawo ayoyi guda uku ya kawo hadisi hadisi guda ɗaya akwai tambaya game da wannan baban a'a shi wannan laihi biyu za ka yi eh ga laihin wannan yake da suna rashin kiran ga laihin kuma wannan malamai suka ce suka ce ko da mai wanda yake cikin munkar in ya haɗu da wanda yake cikin wani munkar ya kamata sada jura su ma jura da siya barawo ya duro katanga ya iska wani barawo ya kamata to su tsaya su ma juna wa'azi kowa ma ɗan uwan wa'azi in ba su yi ba laihi biyu ke gare su sun haɗu bar ya kamata kowa ma kowa nasiha wajibi ne ba ma ya kamata ba ne wajibi ne in ba su yi ba laihi biyu ke gare su laihi na ma annabi ta mara amin ku munkaran fal yughayyir bi yadi wannan amr ne wal amru yaqtadi al wujub sannan kuma shi ya kame daga daga aikata mummunan shi ma wajibi ne kenan wajibi biyu ne akan shi na farko yayi umarni akwai kuma ya yi abin inkarin munkar na biyu shi da kan shebar munkar ɗin kenan wanda ya guda yana dama da kan wanda yana dama akan wanda wanda shi duka biyun aka rasa wasu aishi wasu na ga wanda wannan mala abdulmajid wannan mutumin na wannan na kusa da kai wanda yake cewa shi bai san ya karanta don kai aikata dan kai sani in ya sani zai zama muskila abu mai nauyi a kan shi kaga duka wannan shubuhat ne eh shubuhat ne na shari'a ya mana in aka ce sai abun da kenan sai wanda yake baya zunubi sam shi zai umarni kenan babu wanda zai sauran kowa sai ya kyale eh eh eh mana eh kamar dai kai zama ma mutum tabi'a eh shi wannan in shaidan ya mai wannan ya sa ya yi talallabiya ya yi maza ya dawo ya maza ya dawo ya koma ga Allah saboda wannan shi shaidan asalin shaidan wannan ta mai ciwo akan zunubi mutum ya yi ya tuba ya sa ibn al-qayyim ya ce al'unwa na sa'ada guda abubuwa nawa ya ce ha? unwa na sa'ada wanda can cikin wannan cikin wannan ya faɗe shi kawai da arba unwani sa'ada nawa ne ibn al-qayyim ya yi magana su kafin wannan shekhu al-islam amr bin abdul wahab talata guda uku ne yace man idza utiya shakar وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر yace fa hadhihi unwanu sa'ada eh wanda yake abun ya hada wannan abubuwan guda uku yace abun ga ibn al-qayyim yace abun ga muna jujuya ne cikin abubuwa guda uku ni'matun wasila ni'matun wasila wa musibatun nazila eh wa khati'atin hasila ni'matun wasila ni'imomi wanda ba sa yanke in ta ni'ma Allah ta yanke sai wannan guda duka halaka za wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha cike ake jujjuyawa na biyu musiba ka ki ka so musiba sai ta sauka musibatun nazila wa khati'atun hasila da zunubi wanda dole su ma shi ma sai an same shi cikin tahiyyarka wannan abubuwan uku cikin tahiyyarka ta koma ga Allah dole sai ka a cikin suka ke jujuyawa mai daɗin kai shine wanda yake tasarrufi a cikin kowane hali da abin da ya dace idan ya samu ni'ima la in shakartum la azidannakum eh ya gode wa ni'ima ni'ima kuma ba godewa ba da baki kadai ba godiya ta kasance da da da zuciya na farko me yake cewa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ay i'taqidu annaha min Allah na biyu abun ga wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith da halshenka haka da gabbanka ka gode ma Allah ka sanya wannan ni'imar da Allah ya maka a inda ya dace idan kai haka to ka gode ma Allah na biyu musibar da abun musiba in ta zo maka mutum ya yi haƙuri yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab aiwa na uku wannan wannan sabo idan mutum yayi sabo wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun idan mutum ya samu wannan abubuwan ya ya hada duka unwa ne na sa'ada saboda bayan da za a yi mutum ya zamna ba bai sabo tun da shi ba masu bane jarraba kamar yanda ai ubanmu ko abin ga ubanmu da uwanmu wannan adam da hawa suka fada cikin wannan sabo dole abin ɗiyansu su ma sai sun sai sun fada cikin sabo wala mahala amma idan mutum fada cikin sabo ya ya tuba ya koma ga Allah Aha. a dole sai an tabbatar dalilin shi yake tabbatar da kamar yanzu abin da akwai abubuwan da wannan ma'alumin min addini bi darura bai kai sai ka ka dalili mutum baya sallah ka ce mai ya rika sallah baya in ya tambaye ka dalili ya ma rena eh shi da kanshi ya san da baya da kyau amma akwai abubuwan da an akwai sabani cikin su wannan in yace yana buƙatar dalili me ke gwada cewa abin da yake abin da ya wannan munkar ne wannan yana da haƙƙi amma abin da ke sananne ne cewa munkar ne wannan baya buƙatar dalili kamar caca kamar riba wayannan duka abubuwa ne wanda suke a bayyane abu ne wanda suke sanannu a cikin addini ta abin baban darura kowane musulmi ya san da su yanzu shan giya kowa san da ba da kyau an mai shan ya sani to saba wani gamin shi wasu tana yi wa ya samu ɗan shuha saboda tana yi wa ya gaba wani babban malami yana sha da wanda ya ce shi dai abin guda boyewa yake yana sha sai da aka zo cikin wata muhadara babban malamin sai ya ce allama ya ce da ya hudo kara guda cikin jama'a ya tada iska hayaki ya ce tun daga na ya ce babu bukatar sai an ɓoye ya ce sai ka bayyana tana yi wa shuha ke gare shi ko ya ji mutane suna cewa babu wani dalili a kanta ya samu wasu wanda yake ɗaukar malamai ne sun haɗu haka nan
ya ce rahimahullah babu al'amri bi ada'il amana babu wanda yana yana koro mana nusus na ƙur'ani da sunna wanda suke bayani akan umarni da isar da amana wanda yanzu ta yi kadan wanda kuma yana daga cikin alamomi na tashin kiyama wadda za a ɗage amana wanda illa man rahima rabbuka abin da sai dai amana ba ta shigo hannu ba in ta shigo hannu a cikin mutum goma da wuya ka samu guda wadda wanda zai iya kiyaye ta Allahul musta'an ki qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa inna Allah ya muru kuma an ta an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah madaukaki yana umurninku da ku isar da amana zuwa ga masu ita kenan nan da Allah ya umarni da ita wajabci ne wajibi ne a kanku kenan idan mutum bai yi ba ya take wani umarni daga cikin abin da Allah maɗaukaki ya yi umarni da shi ya ce wa ƙala ta'ala inna aradna al'amanata ala samawati wal ard Allah ya ce mun bujirar da mun bujiro da amana ga sammai da ƙasa waljibal da duwatsu amana ta ta Allah ta rike amin ta kaɗaitar da shi da rike addini yana wannan duka yana cikin amana eh amana ce wadda wannan tsakaninka da Allah madaukaki akwai kuma amana tsakaninka da halittu mutum ya baka amana ka abin ta magana ko amana ta wannan eh me yake suna ta wani abu dukiya duka wannan wajibi ne mutum ya wannan ko sirri kuka yi da shi bai halitta ba wannan amana ce wadda ya baka bai halitta ba ka wannan ka ci wannan amana ka bayyana sirrin shi Allah ce mun bujiro da amana ga sammai da kassai da duwatsu fa'abaina an yahmilna sai suka ƙi ɗauka wannan amana nauyin wannan amana nan kiyawar da suka yi ba kiyawa ba ta Allah ya umarce su su cewa kamar suka gwada tsoronsu da kasawarsu cewa ba za su iya ɗaukar wannan nauyi nauyin nan ya musu girma Allah Allah ya amunga ya musu kai ɗora musu wannan nauyin wa ashfaqna minha kuma suka ji tsoron wannan amana wa hamala hal insan Allah ya ce sai mutum ya ɗau wannan amana ya ce shi ya iya innahu kana zaluman Allah ya ce saboda mutum me yasa ya ɗauki wannan amana saboda mai yawan zalunci mai yawan zalunci ne yana zaluntar zalunci a cikin haƙƙin Allah ya sanya wa Allah kishiya alhali ku amana ce a kan shi tun alamun dar cewa zai kaɗaitar da Allah maɗaukaki idan idan ya zo cikin wannan duniyar jahulan kuma ya kasance mai yawan jahilci saboda babu wanda yake sabon Allah kamar yadda Ibn Abbas ya ce sai sai da jahilci jahilcin shi ne yasa ya sabi Allah in ya san Allah da abun da sunayen shi da sifofin shi sani wanda yake na hakika ba zai iya saba wa Allah ba a lokacin da yake saban Allah dole sai jahilci ya ya sifantu da jahilci a lokacin yake saban Allah in ya halarto da girman Allah girman halartowa na hakika ba iya saban shi عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث ya ce ayoyi ko alamomi na munafuki guda uku ne nan ba an abun ga eh, katange su a cikin ukun kadai ba ne ba nan ukun manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa wani gurin zaka ji a ayatul munafiq arba eh kenan dukkan waɗannan da suka zo duka alamomi ne waɗanda suke na munahucci nan wani munahucci ake nihi munahucci al'amali karaman munahucci ba munahucci wanda yake hudda mutum daga daga musulumcin shi ba إذا حدث كذب إيه. إذا حدث كذب أما ينزل cikin maganganun mutane duk wanda ya ma laifi sai ka jefa shi shi ma wanda ko da kake ganin shi munafiki ne dai ya ma laifi idan haddasa kadaba idan yayi magana sai ya ƙarya yanan duk wanda yake wanda yake ƙarya cikin magana shi alama ce ta munafici yanzu kenan kaga shi yasa ana magana fasikai da wannan munafikai yanzu mutum da yake shiga illa man rahima rabbuka kan ka samu wanda babu khasla ta ɗaya daga cikin wannan khisal na munafici abun ga wani fasikanci yana da abun ga ɗaya ku ne wa idza wa'ada akhlafa haka idan yayi abun ga alƙawali sai ya saba bai cika wannan alƙawalin wannan duka alama ce ta ta mai ta munafici munafici wanda yake na wannan amali ba na zuciya ba saboda na zuciya shi yana hudda mutum daga musulunci amma wannan shi yana gwada cewa wannan abun abu ne wanda yake mai hadari babba ne yana daga cikin manya-manyan zunubai amma baya hudda mutum daga daga musuluncin shi wa idza tumina khana aka idan aka bashi amana sai ya ci amana wani wannan alama ce ta ta munahucci wanda kuma galibi idan suka yi yawa tare da mutum da ƙarshe sai ka same shi cikin babban munahuci wasi riwaya tana cikin wata riwaya wa in sama wa sallah wa za'ama annahu muslim ko da ya yi azumi ya yi sallah ya riya cewa shi musulmi ne ya yi da'awar cewa shi musulmi ne وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر العناد الصوف لوقتي أنا إساكو yace haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithain manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari da na hadisi guda biyu ya sanar da mu hadisi guda biyu yace qad ra'aytu ahadahuma yace gudan na ganshi a ƙasa wani antadirul akhar ina jiran kuma na biyu saboda ni saboda yana da yakini cewa haka zai abu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yace haddathana yace ya ba mu labari na harkon kenan annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal ya amana ta sauka a cikin tsakiyar zuciya ta abin ga zukata na na mutane kuma nazala alquran bayan shi sai ƙur'ani ya sauka fa'alimu min alƙur'an sai suka samu ilimi daga alƙur'ani wa alimu min sunna kuma suka samu ilimi na sunna sun mahaddatana an rafi amana kenan ƙur'anin nan da ya zo cikin zukatan nan sai abin ga suka samu imani suka wannan kasance masu amana yake sun mahaddatana an rafi amana a cikin hadisin guda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari na dage amana ma'ana rasa amana fa qala yanamu ar-rajulu annahu mata fatuqbadu al-amanatu min qalbi yace mutum zai mutu zai barci dan barci ka hanya tashi an an amshe amana an hudda amana daga cikin daga cikin zuciyar shi fa yadhallu atharuha mithl al-waqt yace zai zamna cikin wannan me yake da suna fa yadallu atharuha mithla alwaqt zai wannan kuhanshi kuhanshi wannan me yake kuhan amanan nan zai zamna a cikin wannan zuciyar shi kuwa wanda yake dan kadan kuha kamar tras a tras in shi ثم ينام النوم متى فتقبض الأمانة من قلبه ثاني ساكي barci. sai a sake zare amana daga cikin zuciyar shi fa ya zallo a taruha sai wannan kuhon shi wannan amana sai ta zamna cikin zuciyar shi tamkar wannan mai sana shi ma kuma dai ne wanda bai kai bai kai na farko ba ma'ana yana ragewa مثل أثر المجلي كجمر دحرج دحرج دحرجته على رجلك تمكغرو شي وندا wanda ka wannan kin shi akan kahokka ka mun gira shi akan wannan kahokka fa nafita fatarahu muntabiran wa laysa fihi shay wanda zaka gan shi yana jujjuya wanda shi ko babu babu komai a cikin shi ثم أخذ حساة سيما رسول صلى الله عليه وسلم يدعو أن دوس فدحرجه سي مرجناش على رجله أكن كهوش فيسله الناس فيسله الناس يتبايعون sai mutane suka sance suna wannan cinikayya wala ya kadu ahadun yu'addi al-amanata hatta yuqal abin da kyatta za ka samu wanda wanda yake da amana a cikinsu suna mu'amala suna kasuwanci tsakaninsu da wuya ka samu mai amana a cikinsu hatta yi kala sai an kai inda za a ce inna fi bani fulan rajulan amina kama aka zo a cikin garin ya mai wannan a ce kai a cikin abin ga bani fulan akwai wani mai amana saboda karamcin masu amana inda kwai su bai kai sai an nuna ba saboda karamcinsu zai sa a rika nuna wani a cewa na da kake ganin shi oh wannan karshe ne wajen amma hatta yuqala lirajul a sai an ce wa mutum ma ajladahu ma adraf ma adrafa kai wannan yana da kokari wannan mutumin kurai ne ma aqalahu yana da hankali wa ma fi qalbihi shi wannan duka wanda ake sifinta da amana da hankali da kaza da kaza annabi ya ce wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman a cikin zuciyar shi babu daidai da wannan mithqala dharra na imani babu imani a cikin zuciyar shi wal qad ata alayya zamanu eh udaifa ce yanzu ga zamani ya riske ni wa ma ubali ayyukum bayat ya ba rana da wanda nake wannan kasuwanci da shi la in kana musliman la yurdannahu alayya dinu in ya kasance musulmi ne to addinin shi zai zai kame shi abin da zai kame ni daga wannan kinshi daga cutarwa shi wala in kana nasraniyan aw yahudiyyan la yaruddannahu alayya sa'ihi idan ya kasance wannan me yake da suna bature ne wannan ba nasare ne ko ba yahudi abin da zai hana ni daga wannan kinshi shine wanda suke wanda suke bayan shi wanda ke bayan shi wa amma yawm fama kuntu ubayi minkum illa fulanan wa fulana amma yau sai sai wanda sai wani da wani kadai ake ake kasuwanci da shi mana saboda saboda ni saboda babu amana eh da ko ba ko ba yahude ne ko ba nasare duka abun ga in aka yi akwai wannan gaskiya cikin mu'amala amma yanzu hatta musulman babu wannan babu amana tare da shi قوله جبر بفتح الجيم جيم إن فتح أكي متى وإسكان الدال دا دال إن أنا متى أن ميكر سنة فتحة المؤجمة ودى تكيد تنادى وهو أصل الشيء شيني أصلا أبو بيتي تن بيتي في جذر قلوبي معناه تسكيه ko asalin abun tsakiya ake ni tsakiyar zukata wal waqtu bitta al mustannat da ta wadda take mai iya biyu al mustannat mai iya biyu min fawq sama ta kenan ba ya ba al atharu al yasir shine kuha wanda yake dan kana wal majlu bi fathi al mim wa iskan al jim mim tana da fataha jim tana da sukun wa huwa tanaffutun fil yadi wa nahwiha min asari amalin wa gairi kamar dan kuha ne wanda zai tsaya a hannun mutum dalilin yayi aiki kaga dan kadan abun ya kamar yanzu ka kama wani abu wani dan alama wanda dan lokacin dan lokaci kadan ya bashi kamar alamun gurin yayi dan ja wanda dan lokaci kadan ya ya kau qawluhu muntabiran ay murtafi'an wanda yake yayi sama qawluhu sa'ihi alwali alai wanda yake wanda suke su ne masu kula da shi kamar shi batu ba nasara nan ko ba yahudi yana da amana a cikin wannan saboda ni saboda wanda mai gidan shi wanda su ne suke kula da su yana gudun da wani abu shi ba dan saboda tsoron Allah ba eh kamar a yanzu yanda yanzu kuma duniyarsu saboda duniyarsu shi ya sanya suke tsayawa cikin ayyukansu su da gaskiya ba dan saboda Allah ba saboda kasar rasa kiliyan kamar wannan duka babu imani ko kaɗan a cikin zuciyar shi amanan nan da ake waɗi wai wanda ake sifantawa da amana in aka ce babu imani mithqal habbat khardal min iman kenan baya da amana saboda amana tana cikin imani kenan ko da ake yaban shi wai lalacewa mutane ne hadisi yake guda wanda za a ce abani fulan akwai wani mutum masha Allah wannan amana ya kai ƙarshe wajen amana ana siffanta shi ana yaban shi nabi ya ce a cikin zuciya shi babu misfal habbat khardal min iman kenan amanan ma kawai a baki ne hakika babu ita eh nan da ya ce eh kama wannan kuhon da yake yake bari yanzu garo shi in aka murgina shi a kasa ba wannan wuta ai mutu a mutuwa take in ya zo kan abun ga kan kahon abun ga kahon mutum yana barin kuwa ko da ya bar kuwa dan kaɗan ne zai bari ba kuma abun ga nawa ya saura? minti tara eh sai magana an har samu eh Hmm? mu tsara shi baban yana da tsawo mun cikin minti tara wannan hadisin tsawo ke gare shi zan yanzu nawa abin a kira muna iya yin shi سيأتي عن حذيفة وكذا حذيفة وأبو هريرة وأبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه قال انتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي يجمع الله تبارك وتعالى الناس إن شاء الله مدعوكي أنا تترو متاني فيقوم معنا لا نتاشن قيامة فيقوم المؤمنون حتى تزلف تزلف لهم الجنة مؤمنين سيستاشي ba sai an kusanto musu da aljanna fai a tuna adam sai su zo wajen adam alaihi salatu wassalam fai kuluna ya abana istaftih lana aljanna ka nema mana bude aljanna ma'ana kai mu mu ceto wajen bude aljanna fai kulu wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum yace akwai wani abu da ya sabu huddo ku daga aljanna in ba sabo na babanku ba na ma'ana sabo na shi lastu bi sahibi zalika yace ba ni ne mai mai wannan ceton ba idhabu ila ibni ibrahim khalil arrahman khalil allah yace ku tafi wajen wajen dana kenan kaga da yanda wannan silsila ta yi kasa duka ana iya cewa uba ila ibni ibrahim khalilur rahman khalilullah wanda bada ɗaya ne na Allah ma'ana wanda zuciyar shi ta cika ta san Allah yanda babu sauran wani guri qala fa ya'tuna ibrahim sai su zo wajen ibrahim fa yaqulu ibrahim sai ibrahim ya ce lastu bi sahibi zalika sai ya ce ba ni ne mai wannan wannan matsayi ba innama kuntu khalilan min wara wara a wara ya ce ni kadai bada ni abin da kawai bada ɗaya ne na Allah min wara wara wanda yake baya baya ma'ana akwai wanda ke gabana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'madu ila Musa sai ku tayi zuwa ga Musa alladhi kallamahu Allah taklima wanda Allah ya yi magana da shi magana bai atuna Musa sai su wajen Musa fa yaqulu lastu bi sahibi dhalika ta'a ba ni ne mai wannan ceto ba idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhin wanda kalima ce ta Allah magana Allah ce wa ruhin da ruhi na Allah to nan magana Allah da ruhin Allah me yake ni da shi me yake ni da ja Isa magana Allah ce kuma kalima ce ta Allah da ruhi na Allah ha إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون da kunne aka same shi da kunne aka aka halicce shi nan ba isan bane kalimar lawa kalimatullah ba kan mu daucewa isa shine kalimatullah nan ma'ana da kun da Allah madaukaki ya yace aka samu isa alaihi salatu wassalam wa ruh Allah ruhi ne na Allah ba ruhi na Allah ba kama yadda ake ji ana ne ɗaya daga cikin arwa wanda Allah maɗaukaki ya halitta saboda me yasa aka dangana shi ga Allah tashrifan kama yadda aka ce naqatullah naqatullah taguwa Allah ko baitullah wannan tashrif ne Allah yana buƙatar ɗaki inda abun kama yadda kake buƙatar ɗaki min babu tashrif ne naqatullah da wanda ibn al-qayyim idafat al-awsaf thabitah liman qamat bihi ka yana da baiti a cikin nuniya wanda yake rarrabe tsakanin wannan abinda aka dangana in ma abun ma'ana ne sai wannan sifa ce ta Allah idan kuma ya kasance ayin ne idafa ce wadda take ta tashrif wannan ba abun gabata da yake da suna ba sifa ba ce ta Allah madaukaki ba bal halitta ce ta Allah wadda aka dangana ta ga Allah saboda saboda girmama ta mun gane ko yace fa yaqulu isa sai isa ce lastu bi sahibi dalik ba ni ne mai wannan matsayi ba fa yatuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai su zo wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqumu sai ya tashi fari udanu lahu sai a ba shi izini wato salul amanatu war rahim sai a turo da amana da rahim wannan dangantaka fari kuma ni yambata sirat sai su tsaya gehen sirat yaminan wa shimalan wannan hannun dama wannan hannun hagu fa yamurru awwalukum kalbar kalbar akan siratin nan na harkon ku sai su sai su abun da su tsallake wannan siratin tamkar walƙiya kuma walƙiya saboda kowa daidai gwalgwarar aikin shi kenan ka wanda ke cewa yaudar mutum ya ce ba zai ta yi sirati ba wallahi wa in minkum illa wariduha Allah ya ce babu wani wanda ba zai ba zai bi ta sirati ba kowa sai ya bi daidai aikin ka kenan abun ga daidai yanda za ka yi gaugawa wucewa ya ce kultu bi abi wa ummi ya ce ya manza Allah bi abi wa ummi zan ina fansarka da uwata da babana ayyu shay'in kamar albarq ya ce menene kamar da kace kamar abun ga suna wuciya tamkar wannan kamar walqiya قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرف في طرفة عين تبا غيندا yake wucewa ba nan da nan kaga walƙiya ta abun ga kamar yanda wannan tarfata ayin kamar yanda kake kyauta ido ba kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya gwada mashi da kibta ido kenan wasu za su za su tsallake kamar yadda kake kibta ido thumma kamar rih wasu kuma za su zo kamar yadda iska yake wucewa iska bai kai kibta ido ba thumma kamar ritayri wasu kuma za su zo su wuce kamar yadda tsuntsu yake yake wuce yake tahiya wa shaddar rihal wasu kuma za su zo kamar yadda dabba ne na shaddar rijal nan wa shaddar rijal ta jiri bihim a'maluhum shaddar rijal ya ce al'adul balik waljari gudu wasu kama wasu za su yi kamar yadda namiji mai gudu yake yake abun ga yake gudu haka za su wuce akan shi ta jiri bihim a amaluhum ayyukan suna vitas in ka daidai vitas in ka daidai aikin ka aiki shi da vitas wa nabiyukum qa'imun ala sirat da annabin ku yana tsaye akan siratin nan yaqulu rabb rabbi sallim sallim yana ta yana ta addu'a yana ce Allah Allah ka kubutar ka kubutar da su hatta ta ajiza amalul ibad har sai ya kai ayyuka duka masu ayyuka sun kare ayyuka duka sun wanda suka yi sauran ayyukan sun kasa hatta ya ji arrajul la yastati usaira illa zahfa mutum ya zo wanda baya iya tahiya sai rarrahe wa fi hafatai sirat kalali mu'allaka a wannan gabar wannan siratan akwai me yake da suna wannan kalalibu wanda aka abun da kamar ƙarhe wanda yake yana yana wannan ƙin mutum yage mutum mai eh mai kaushi wanda an an sanya an sanya su a gefe mu'allaka ma'amuratun bi akhdhi man umirat bi wanda an umarce su da su wannan su kamo wanda wanda aka umarce su da kamo shi fa makhdushin najin akwai wanda shi dai za a gwaggwalje shi da wannan karahunan na wanda suke masu tsini duka za su abun ga za su wannan wannan kakkarce shi kura yace wa mukardasun finnar wani kuma shi shikenan shi kuma sai ya hada cikin wuta yace wallazi nafsu abi huraira ta biyade sai ina rantsuwa da wanda ran abu huraira ke hannun shi inna qara jahannama la sab'una kharifa wannan zirhin jahannama tamkar shekara 70 ne shekara guda kuma domin abin da wanda yake daidai da shekara dubu hamsin kenan na can ne rawahu muslim muslim ya rawaito shi qawluhu wara a wara wa bil fathi fihi ma dukan su fata ke kansu wa qila bil dammi bila tanwin wara wara'u wara kenan wasu ce ana ضبط الشداء ضمة ومعناه لست بتلك الدرجة بنكي ونن درجة با الرفيع ودتك ما يجرما وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع كلمة تودى أكي هدي تا أو ودك جنونا تواضعي دا كسكن تدكي يأتي وقد بسطت معناها ناشنه معناتها في شرح صحيح مسلم أتكن شرحنا صحيح muslim wallahu a'lam Allah madaukake shi a masani akwai tambaya game da to eh da eh za ta tsaya gehen eh gehen da amana da eh da da amana da da dangantaka eh eh kenan amana tana da a nan gurin tana tana zama sababi sababi wanda zai sa mutum ya ya tsallake wanda ba da amana kuma zai zama sababin da wannan za ta ce wannan wannan ya canye ta kenan kenan sara wata jahannama ta canye shi Mm. Ah. Sahab. Mm. A in mutum yana da da wannan ɗabi'a guda daga cikin waɗannan halayya yana da hali daga cikin halayya na munafuci in ya hada su manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama munafikan khalisan ya zama munafiki tsantsa eh munafika man nifaqa amali ba itiqadi qalbi ba eh eh ya zama tsantsan munafiki munafiki abin na aikace wanda ayyukan shi ne na munafuci eh ba zuciyar shi ba zuciyar shi ya yi imani da Allah eh akwai imani da Allah man Aha, mal. Ah? Was, ba?